الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya kara hada mu a daidai yinin lahadi 27 ga watan safar shekara ta 1446 wanda ya daidai da daya ga watan tara 2024 miladiya a wani majalisi namu da muke karatu cikin mukaddima na malam Sala. mukaddima da malam yake fita domin ya bayani kan akidan annabi da sahabbai da wanda suka bi su da kyautatawa a kafin shiga karatu in za a tuna muna mun yi magana sati biyu baya tun da wancan satin ba mu samu mun zauna ba sati biyu ba mun tike magana akan mala'iku da kuma abin da suke rubutawa na taskace abin da wato bayi ke aikatawa to akwai bayani da muka yi wanda ake aka ƙara neman mu ƙara yin ƙarin bayani a wannan wannan gaba insha Allah za mu ƙara yin bayani ko da kaɗan ne sai kuma mu ci gaba da karatu a inda muka tsaya mun kawo hadisi ne na Abdullahi dan Mas'ud wanda ke cikin as-sahihaini Abdullahi dan Mas'ud yake ba da labarin cewa manzo Allah ya ce إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ɗayanku za a cika halittarsa a cikin cikin mahaifiyarsa zai yi kwana arba'in da na ƙara saurara sai na jina cewa zango hudu amma zango uku ne tun da arba'in da su uku ɗari da ashirin wato yake cewa za a cika halittar ɗayanku a cikin cikin mahaifiyarsa dugon maniyin yana kwana arba'in sannan kuma ya zo ya zama a gudan jini da kuma zo ya zama gudan tsoka sannan kuma ubangiji ya zo ya cika masa halittarsa a zahirin hadisi na abdullahi dan mas'ud ya nuna zango guda uku arba'in na farko lokacin yana nufa akti mithla zalika wato ya zama alaka akti mithla zalika ya zama ya zama mubgha nan daga baya kuma zai ce a zo a suranta shi a zahirin wannan ruwaya tana nuna waɗannan mitla zalika kamar zarf ne wato kwatankwacin wannan adadin kwanakin kwatankwacin wannan adadin kwanakin a to muka ishara kuma akwai wani hadisi a babin wanda yake hadisin Hudhaifa ibn Asid wanda yake in an yi kwana 42 da uku a ubangiji yana aiko yana aiko mala'ika zai aiko mabba'atallahu ilaiha malika fasawwaraha wa khalaqa sam'aha wa basaraha wa jildaha wa lahmaha wa idamaha bayan kwana 43 ko da biyu ubangiji zai aiko mala'ika ya zo wato ya suranta ya yi busa ya suranta wannan halitta a sa mushi jiki a sa mushi tsoka a sa mushi kasusuwa duk a kwana 43 ta zahiri sai aka ga kamar hadisin yana cin karo da juna a wannan ya sanya wasu daga cikin wanda suke karanta ilimin kimiyya ma suka kokarin cewa hadisin abdullahi dan musulmi da shi ya fi shahara malamai sun fi gina wasu rubuce-rubuce na fito a kan shi ya sanya suka yi ɗanyi sauki na mirin wannan magana suna cewa wani yana nuna kamar maza Allah bai zama annabi na gaskiya ba kamar da suke faɗa to ka mu mun ga wancan hadisi saboda san cewa hadisan duka guda biyu ne sai a hada to ta ila bayanin da nayi a lokacin na ta kokari amma da yake hikima na zance yana halin ubangiji sai sai yayin da yake samu maka wataƙila wannan maganar da nayi ba a riga an gama fahimta ba duk da aka banganu na dawowa tambayoyi na dawowa a nan faɗinsa tun mai jima'ar halku fi batini ummihi arba'in na yawon nutfa tun mai kuno alaƙatan mitla zalika wannan malamai ne suke da wasu suke cewa wannan mitla zalika ana magana mitlul mudda ana magana kwatankwacin wannan adadin kwana arba'in nan kaga arba'in na farko na biyu na uku ɗari da ashirin wannan fassara ce suka yi suka ce wato duk wanda yake cikin mahaifiyarsa ƙasa da kwana ɗari da ashirin to ba a busa masa rai ba eh wannan shine abin da wasu daga cikin fuqaha suka gina wannan hukuncin akan shi kuma ce amma wannan hukunci akwai akwai abin dubawa sosan gaske na farko dai akwai hadisi a cikin sahih muslim hadisin Hudhayfa ibn Asid wanda yake saba mishi to kuma a zahi a yanayi irin wannan dole sai an caji hadisi su kuma sauran atibba wato likitoci da wanda suka san kimiyya dama kuma suna cewa tsakanin kwana talatin da dan biyar zuwa arba'in da wani abu kusan an gama waɗannan abubuwan duka to kaga dole wancan hadisi sai an gama an duba shi an gama me yake nufi idan da muka je muka ƙara duba shi kanshi hadisin a cikin sahih muslim akwai lafazin da yazo a cikin hadisi a cikin wato hadisin a cikin sahih muslim shine inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu fi dhalika 'alaqatan thumma yakunu fi dhalika mudghatan wannan lafazin na cikin sahih muslim ya fi wannan lafazin da makaranta to da abu sosai cewa yake ɗayan cikin ku sai za a cika halittarsa a cikin cikin mahaifiyarsa kwana 40 sannan a cikin wannan sai ya zama wato gudan jini sai kuma ya zama gudan tsoka sannan haka aka ce a cikin wannan wato a cikin wannan wa arba'in din na farko kenan ba arba'in ta biyu ta uku ba wataƙila an fahimci an ta fahimci wannan abin da nake faɗa wato a shi hadisin ba yana maganan arba'in ne sai an yi arba'in mai zango uku ba a arba'in na biyu tana nuna arba'in na farkon ne ne a cikin dai wannan arba'in ake sake maimaita wannan abu a cikin dai wannan arba'in ake sake maimaita wannan abu sai zama mitla zalika ba zar bane yana magana ne na akan wato masdari ne wato yana magana kwatan kwacin yanda zai ubangiji zai kara cika shi halittar wannan mutumi wannan shine fassara da da wato Imam Zamlakani kamar da muka faɗa a wancan zama yayi a cikin littafin sa Al-Burhan Al-Burhan al-Kashif an ijaz al-Qur'an har yake buga misali yake cewa kamar kai ne dan adam a ce maka dan adam koyaushe matsawar rayuwarsa yana canzawa sai a ce daga lokacin da yake yana ɗan jinjirinsa sannan kuma zai zama wato danyaye sannan kuma zai zama wato matashi sannan zai zama tsoho wanda kaga ba ana maganan wai sai an yi wannan sannan a wato dukkan lokacin ne daga baya baya an gama faɗa a dunkule sai daga baya ka zo ana rarraba maka wannan fillan daga baya to kuma zuma da kaji matsala na faɗa hadisin Abdullahi dan Mas'ud shi ba yana ga maka wai 40 ne sai 40 sai 40 ba a shi abin da yake gaya maka yana wato jeranta maka cewa yanayin halittar na adam ga yanayin zango da yake to amma yanayin yaushe aka yi a kwana arba'in ne aka yi wannan kuma kaga zai sanya ka fahimci cewa a mutukar da ya kawo shekara arba'in din nan to maganan a ce za a girgide shi a yar yadda wasu ke faɗa wannan haramu suka yi abin da suka yi sun yi haramu kuma sun yi kisa ubangiji kwana arba'in da kake shekara eh kwana arba'in afwan eh kwana arba'in da biyu da ɗaya da biyu da uku ma wani lokaci ma a wurin wato masana ma suna cewa 40 da wani abu wannan cikan kenan na jin ko kwanaki na tambayi dr lukman da nake aiki karin bayan sai ai kwana 40 ma cikan kenan daga nan da cika da cika har kwana 120 eh mu mu abin da muke muke nan cewa in zai cika ya zama ya bin sa kwana 120 ko sai muka dau wannan amma kun kwana 35 da yan kai haka duk wani lokaci ya kan aka fara aji wato bugun zuciya da sauransu to Allah ta'ala ya sanya wannan bayani da nayi kar wani ƙara kuma dawo da ni insha Allah mun yi gaba mun yi gaba mun za mu ci gaba da a inda muka tsaya insha Allah ina tsammanin ai an gane wato labarin
Thank you. amma kuma ya ga wajen kwana tamanin da a cikin daji haka to yanzu da ke gaba da cikin wasu da kawai an gano yana ciwo ai wato shi rai bai rai ba kuma wannan an gina abu ne akan wahabi istihsani ne kawai ana ganin wai ana jin tausayin sa shi kuma ubangiji da ya halitta shi an kawo tausayin sa ba shi halitta shi ba sai a kyale shi yayin da yanzu ya shigo duniya idan masu kira galibi in sun wuce shekara shekara ne sha takwas ne in sun wuce wasu ne gaban da suka kowa kowace hatsari na zan akwai wasu shekaru haka wanda suna yara sun fi samun wannan matsala to duk wani kuma in aka ci gaba da rayuwa su suka wuce wannan gaban kuma za su ci gaba da rayuwa kaman kowa to yanzu idan muka je muka ce za mu je mu kashe shi yana cikin cikin mahaifiyarsa kaga mun kashe shi amma yanzu idan ya mutu ya ci gaba samun laulayi ya mutu ubangiji ya kashe shi amma shi malamin sai ya kunce kan wannan bayanan da eh ai yaron da kai ke kara da kai shi ba da gida to a gaskiya kai wato an riga an masa an masa abin nan ai wannan ma yana kwance maganar shi tun daga har an gano cewa ma yana da rai da ke da suke labarin da wanda bai da rai za a gano wannan za a gane ba Eh, saboda haka shi waɗannan Allah ta'ala cewa wa idan mawuda ta soyi bi ayi zambin kotu in misali an ji an kashe shi daga baya kuma ubangiji ta yi da shi ce ya ce a ji a tambayi ma iyayen ba bisa sa kashe shi me za su faɗa ai to ai wannan fatawa suna da yawa Allah ta'ala ya kyauta Allah ya kiyaye mana imanin mu shi da a in yana da rai in kana da rai dan ya riga ka gidan gaskiya amfanan ka zai in kuma ma wato kai ne ka riga shi gidan gaskiya shi ma amfanan ka zai idan kana da rai ubangiji ya karbi danka tun yana yaro don zai zama kaman wato hizarin shadid zai zama maka wani shinge mai girma wato zai wanda zai gada maka da rahama wajen ubangiji ko kuma ka riga shi gidan gaskiya ka bashi a baya ilma wani salihin ya da'u da to dami zai sa wato ai ba karamar rahama ba sai ubangiji ya baka da idan ana ana bukatar a yau samu wani ita zara ko wani abu to tun kafin wato a ko nan gaban sai amma ba yadda za ubangiji ya fara wani ya fara wani wato halittarsa ya yi wani tsari muka daga baya kararin mace tsarin ma sai da ya dauko ya sanya shi a cikin wani waje da bibi sa taba kuma ku je cire wannan abu ko ko dauko kun fiyar ana akwai hatsari bare da gaske akula bare da gaske Allah ta'ala ya kyauta to za mu ci gaba da karatu insha Allah mana yace wa anna khairul quruni alqarnul ladina ra'aw rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa amanu bihi thumma alladhina yalunakum thumma alladhina yalunakum وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين yace mafificin alƙarnaku da ake da shi shine alƙarnakun da suka ga karnin da suka ga manzon Allah suka gamu da shi kuma suka yi imani da shi suka mutu kuma a haka sannan waɗanda suka bi musu wato tabi'ai kenan kamar ladina yaluna kannan waɗanda suka bi musu shine atba'u tabi'ina wanda babu kaman su duk wani wanda yake cewa wai za a iya sabuta al'umma da za su kai waɗannan ko da waya ganin wani wani ya mishi laifi to ne da dai rubutu ne a ruwa ba zai samu ba za a yi ba kuma za a ƙara yi ba wa aqallu sahabati mafi bicin sahabbai al-khulafa ar-rashidun sune wato wannan khalifofi guda hudu shiryayyu al-mahdiyuna kuma kintsatsu ba su bin ilimi su ar-rashidun ne suna wato ba sa bin san zuciyarsu suna bin abin da yake shari'a ya zo ya shata musu sana albahadiyuna su ne kuma sun shiyu da ilimi da addini alhuda yana maganan al'ilmu ar-rushd kuma yana maganan ittiba'u da ilmi din alhuda shine ka san ilimi ar-rushd kuma shine kuma ka bi kai aiki sau da ilimin da ka sani to wannan ba sa da guda yau to mutum bai zama wato kin zatse ba sai sun hadu dole to waɗannan khalifiya khulafa urashidu da sun tara waɗannan sifofi guda biyu sun san gaskiya sannan kuma da shi suke hukunci wannan shine abin da malai yake magana a nan na farkon shi ne abubakar shi ne abubakar sannan kuma umaru sannan usman sannan ali ibn abi talib wannan manganu ne masu tarin yawa malam ya dade a wurin nan za mu kokari dai koya dai mu dan yi sai wasu daga ciki ragowan kuma kasancewa a wannan masallaci an ta karatu dr sama'il allah ta'ala ya kara mushi lafiya ya yi karatu mai girma mai yawa kuma wanda yake ya warkar akan yan shi'a na ganin ba za mu wani tsaya sosai ba sai dai mu yi ishara ragowar kuma da ba ɗauka ake ba sai a ciro abin da aka faɗa din a cikin shi ba Allah ta'ala ya mana gamo da fitari wannan wato hadisi da mana ya kawo ya ɗauko shi hadisi ɗaya daga da Abdullahi dan Mas'ud ya ruwaito a cikin sahihai ne Abdullahi dan Mas'ud sauran wasu daga cikin sahabbai sun ruwaito wannan hadisi da yawa mazala na cewa khairun nasi qarni mabiyicin mutane su ne wato kalkarni na malladina yalunahum sai wanda suke bi musu malladina yalunahum sai wanda suke bi musu kuma yaji aqwamun tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu sai a samu wasu mutane wanda yake wato shaidan ɗayan su tana riga rantsuwansa wa yaminuhu shahadatahu kuma wato wani kuma zai zama rantsuwarsa ta riga ta riga shaidan ta shaidan nasa malamai suka ce anan kaga ana magana za a ci gaba da yawaita samun shaidan zir da bayan musamman bayan waɗannan karnuka za a rika samun wato yawan maganganu ba tare da hujja ba za kuma a rika samun wato yawan mutum ce yana son ya samu a ba shi shaida zai na shaida alhali shi bai san komi ba kawai saboda dai a ba shi wato wani matsayi alhali shi bai cancanta da matsayin ba a ba shi amana alhali shi ya san zai ci amana ne wannan shi ne abin da maza Allah yake magana musamman amana ta addini kafin kafin komi wannan shi ne maza Allah ya fi magana a kai a wannan magana da maza Allah ya yi abin da yake nuna mana shine wato diya duk wanda yake san alheri kaga ce khairun nasi qarni mabibicin mutane alqarni na wato nan kamar ishara ne maza Allah yake maka cewa duk wanda ke sa alheri a cikin yan baya to dole ne shi ma ya yi imani da kwatankwacin abin da sahabbai suka yi imani da su da wanda suka bi su da kyautatawa musamman tabi'ai da atba'u tabi'ina idan ka kawo wani addini wani wanda yake addinin da yake wanda yake yana saba ma waɗannan karnuka ba yi da asali a cikin lokacin manzon Allah ba yi da asali a aikin sahabbai magabata na gari ba su fahimci haka ba to wannan ka tabbatar abin da kake yi kana sa'a ma Allah ta'ala ne wannan shine abin da yasa malai ka maka wannan saboda ka san abin zaka dau addinin ka addini ana daukar shi daga maganan Allah da maganan manzon Allah da kuma maganganun da sahabbai suka yi tunda su suka halarci wahayi yanzu idan aka faɗa magana kai ka iya ɗauka ka karanta magana baka fahimta ba amma su suna nan sai ai a gaban aka faɗa wannan magana ga abin da yake nufi wanda ya koya gani ba daidai yake da wanda ya ji ba eh wanda ya gani ba daidai yake da wanda ya ji ba saboda haka wannan shine abin da ubangiji ya faɗa a Qur'ani Allah ta'ala yake cewa fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayfikahumullah wallahu huwas samiul alim Allah ta'ala yake cewa idan suka yi imani da irin abin da kuka yi imani da shi to sun shi in kuma ba su yi imani ba suka juya baya to ka bar su kawai suna cin sabani ne Allah ta'ala zai isan maka Allah ta'ala yana ji ya sani wato wannan kaga ana magana da tun a lokacin ake tace a gaya ma yahudawa da sauran ahlul kitabi cewa idan ba su yi imani da irin abin da manzon Allah da sahabban suka imani ba to suna wakata tusu mazalar shi shine shigayye shi da mutanansa to wannan yana nuna maka kuma duk wani wanda zai zo a baya a yanzu dole ya gina aqidan shi maganansa da kuma aikinsa akan wato waɗannan wato ma'auri da Allah ta'ala ya ba mu Qur'ani ka kawo wato abinda kake kafa hujja da shi na aya da kuma sunna kuma a fahimtar waɗannan sahabban ba wai a fahimtar ka ba kai aka iya dako Qur'ani ko sunna akwai dan kala kato yana wannan zai dako Qur'ani ya karanta ya ce ya kafa hujja amma sai a ce to wayar ga ka fahimtar wannan wayar ga ka fahimta wannan ayar dai kafin kai shekara aru aru akwai wanda ke karantawa yana sura addini da shi wa ya fahimta irin wannan fahimtar taka dole a koma Allah ta'ala cewa ya fa'in amanu bi mithli ma amantum bihi ku kaga sahabbai da manzon Allah da lokacin su ne kare ne mu'minai saboda haka duk wani wanda zai kawo addini duk wani wanda zai kawo wani wani abu da zai ce shi da shi zai bauta ma Allah ko a cikin aqida ne ko a cikin fiqh ne ko a cikin me to babban abin da ake bin shi bashin hujja shine kawo hujjanka a Qur'ani ko sunna ko maganganun sahabbai idan mai kawo wannan ba to yanzu yanzu abin da yake kawo shine ya kawo bid'a ya kawo wato rudani a cikin addini shi yake kawo bid'a yake son ya raba kan al'umma eh da ka san wannan wani lokacin mutane ba sa ganewa sai ce ai shi ma qur'ani ko sunna ya kawo eh to ai ba wannan ake magana ba ka kawo qur'ani ka kawo sunnan to wannan yan abin da kai ka fahimta kawo sabai haka suke fahimtar abu eh wani zai iya cewa ai an ce wato duk wani bukukuwa da ke shigo da shi a cikin addini sai ce ai a qur'ani ma ga wani waje an faɗa haka to sai a ce to ai kawo kawo wurin sahabbai haka suke yi su to tun da dai ba su gane ba dan me kai zaka zaka gane ba san haka Allah ta'ala ba wani ayan yace wa man shaqiqa rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira Allah ta'ala ya ce duk wani sa'a manzo Allah kaga sa'a manzo Allah na shine na daya ka sa'a ma nasin nasin qur'ani ko sunna ya aka ce kuma yana bin tabarkin abin da ba na mu'minai ba kaga wato dole a ce ashe a koma wajen waɗannan sahabbai mutum ya ce wai a ai su ma mutane ne mazaje ne mu ma mazaje ne wala bai taso ba ba harkar addini ake wannan ba harkar addini dole ka bi gurabun waɗannan mutane su suka gani suka dafin addinin inda ba su zo sun yi wannan kokarin ba da yanzu da kai da mu da kakannin mu duka muna nan wato tsakanin mu tsambar da Allah ya tsare mu da dodanni da abubuwan da ba shi ake so ba amma ubangiji ya shigo da mu cikin haske da rikimansa sannan kuma ta hanyar waɗannan aiki wato sahabbai wanda su ne malaman addini kuma su ne suke koya mana addini saboda haka duk abin da zaka gina abinka na addini ko magana ne ko wato aqida ce a zuciya ko kuma aiki ne ya zama kana gina shi ne akan abin da manzon Allah irin abin da manzon Allah yake kai shi da sahabbansa a wani aya shi ne abin da aka tambaye shi da yake magana kan batattun da za a zo a samu wato wannan duk wani wanda ya sa'a ma wannan asalin to ya lawatace ba eh duk wani za ga ya kawo wani magana take to wannan wannan alga da malam wannan abin da ka zo da shi akwai shi a lokacin waɗannan mutane babu to ya aka yi wannan abin sun manta ne ko wani abu ne ya faru to Allah ta'ala shi kuma cewa sai dai mu imani da irin abin da suka imani yanzu so kake mu kara addini ya dauka gadi ne dama ai ba ya dauka gadi inda yana daukan kare-kare ai tun za tun kafin a halci manzo Allah ma da tunan kare-karen da aka ya ishe shi tun ba kare-karen ai sa aka ce annabi annabi sa da dan Allah bane shi ba ai kare-karen ne bid'a ce ta kawo ka wato ka kawo abu babu linzami babu wani abu da zaka kawo wanda zai zama ana koma wato kotu wani abu da zai zama kana tikewa zuwa garshen raba muku gaddama saboda haka wato idan aka aka zo ana magana aka ce a zo a haɗu a haɗa kai saboda a daina yawan saba ma juna a dinga ma juna kawai ci kamar da mutane ke faɗa to wannan abin da za mu haɗu shine akan abin da magabatan mu suka haɗu mu zo mu haɗu akan Qur'ani da Sunna da kuma maganganun sahabban nan ba wanda ya bai da waɗannan mutane akwai wanda bai da su bane to saboda in ka ga aqida sai mu ce to mu bar aqidan mu duka kowa ya bar aqidarsa shikenan sai ya zo to a zo a duba a gani a hukunci da waɗannan Qur'ani da Sunna da manganin sahabbai idan duk abin da ya saba to aje shi ina ganin wannan abin shi ya kama shine zai zama ya raba kan wato ya raba fada da ake a duniya tsakanin musulmai amma har mutane ba su kawo a kawo wannan kowa na sai kawo son zuciyarsa yanzu zai fara kawo falsafofi kuma in shi kuma addini ba ba ya bukatar kiyasin ka an riga an kawo abubuwa da malamai sun gama bayanin shi saboda haka idan za mu zo za mu haɗa kai za mu haɗa kai ne kan waɗannan alkitabu da sunna da al'ijma ijma na sahabbai kuma ba magana na wasu mutane ba wasu abubuwa kuma da dama ana iya sabawa wannan kuma dama malamai sai riga sun mazalcin lokacin an yi wannan ya ce kar kar al'asar ta muku sai abu nuku rai ba wani ya fahimci cewa shi tun al'asar ta yi kawai sallar shi ko da bai isa ba tun da Allah bai makana mashi ya isa ba wani kuma ya ce a shi mazala ya bashi umarni kawai sai ya kai wani dole za a samu irin wannan sabani magana kuma ta lokaci aka yi wannan bai aibata ba kowa ba amma ana maganar abin da yake cikin wato usul na addini jizgegen abu na abu na addini wanda yake sunna bid'a shirka tauhidi ka zo ka ce a kai fahimta ka ce ina fahimta ka nan waye ba waye ba ka da maka kawo fahimta ba wanda ba ka da maka da maka kawo fahimta wannan abu ana jira shi ne kawai akan akan biyayya saboda haka idan aka sami wani a cikin musulmai ya fito yana wasu wa'azzuka wanda ake tuhumarsa abin da ya kamata a yi shi ne sai a haɗu akan suna da kitabu da suna da a ce to ya zo ya kawo hujjarsa in ya kawo bai kawo hujja ba sai ke da sai a mashi wato a hukuncin da za a masa in ya kawo hujja kuma to dole a haƙura ƙyale shi wannan ba magana ce ta wasa ake ba ko magana ce ta ni ba ina kula kushi ba ne ko ina ina wato bin ɗan ƙungiyar shi ne ba da can lokacin da aka samu wani maki sahabban maza Allah ya rika wato kunduma musu ashar da aka zo aka tattara shi aka tattara shi aka ce kawo ta ya ce tafar da aka ce kawo ya kasa kawo ba kowa da kowa ya aka ijma'i al'umma suka ijma'i cewa wannan aka yi Allah waje da wannan dabi'an nasa wanda wannan shi kaga abin da aka shine daidai aka yi amma kuma wai daga baya kuma su sauran abokan zaman mu da ake ta fafutuka tsakanin sunna bid'a bai kuma suna ta magana cewa kuma a zo wani wani a can bauchi ya ce ba a neman taimakon ma'aiki kuma aka ce wani sai a zo a kara haduwa irin wannan to a zo a ƙara haɗuwa mu ce me ya dama abin ya kuma haɗin baki ne ba wato ba haɗin kai ba ba haɗin ba wai hujja ake ba ba san me ake son a faɗa ba wato a zo a haɗu kawai shi kenan tunda dai an yi an yi muku mun muku one party a can wato sun mana one party a lokacin da aka da wurin wancan mu ma yanzu ku zo mu a rawa tura a diyanta me za mu je mu ga mu Allah bayan ubangiji na cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wannan wani abu ne da yanzu aka fara fadi Qur'ani ga nan bajda ya an faɗi cewa ma'aiki akwai irin taimakon taimako na ibada da ba a nemo nema irin nasa ba a nema wannan haka take iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in in kana so sai ka je ka share wannan aya sai ka je ka share ta to amma an ce kuma a zo a samu wannan to yanzu wannan ma yanzu an wuce shi wai shi ne ake cewa to wannan shi ma irin irin wannan mutane masu irin wannan wa'azi ya kamata a zo a kira su a tsiye su a ce ka su kara kuma su ma a kai su saka ya su to a duniya da zama karfa karfa kenan ai za a zo a tambaye ni in aka zo ana tuhuma na sai ce to kawo hujja shi ke nan na buɗe ƙur'ani na karanta na buɗe sunna na karanta na kuma kawo magana sahabbai shi ke nan kawo na ci jaraba eh ko da akwai bara in kake da mutu zai kuma ajali ne ba ai ba ba ba san zuciya ake ba amma wani ya faɗa ga shi ayan ƙur'ani fatiha ma kullun shi ta karanta tana maka rafi kuma ka ce wai a zo a zo a saka yashi ai wai an nuna munafunci aka yi tunda dai ba a su ma wancan gashi an je an taron masa an kai shi an kai shi prisona an kai shi prison wannan yanzu kuma kuma kun zo kun kauce to yanzu wannan kuma an gama wannan kuma yanzu shine yanzu aka sake dawowa da wani masifan kuma shine yanzu kan iyayen ma da sauransu ta irin wannan sai ka je ka samu ayoyin da aka karanta shi shekara 1500 a baya ka share sai ka share waɗannan ayoyi kawai mu huta hadisai ga sun da suna nan har yanzu ana karantawa addini ake yi ba wai wani malamin ka haifon jiya ko shekaran jiya ba wanda shi ma shi ma a babin malanta shi ma bid'a ce a baya zo sai ka je ka kawo wannan malaman ka zo ka ce su wasu kare wannan magana qur'ani da sunna haka ake magana amma manzo Allah shi da kanshi a cikin hadisi ya magana Abu Talib shi da kanshi a cikin hadisi ya magana waɗannan duk wasu wanda suke manyan sa to yanzu aka zo aka ce wani wani ya zo ya faɗa an ce kaza kaza kaza shi ma sai zai aje a yi mishi taron dangi aje a kai a saka shi shi kuma wannan ba wai ya ayi sai faɗa ba qur'ani ya rubuce ya karanta sunna kuma shekara dubu da ɗari biyar ana karanta wannan abun ba daina ba to ya kuke nufi a daina abun nan ana cewa ya fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtad hujjan shi da qur'ani sunna da ijma'in sahabbai ka kawo a cikin magabata wani wanda ya taɓa cewa abu talib musulmi ne ba ya taɓa da wannan magana babu shi wani ijma'in malamai ne duk wani wanda a cikin sa abu lahab ko wasu ko wasu wanda suke wato dangantaka da ma'aiki Allah ta'ala ya kai masa salati da abinci duk a ciki ka kawo wani malami ko tun daga sahabi da wanda suka bi su kyauta wanda ya saba ce maka shi musulmi ne a cikin wanda bazala ya ya taɓa zara su wanda aka aiko shi gashi yana ce zo gashi ka amsa sun ce bi amsa ba in ba su amsa ba babu shi to shi sha'anin addini ba magana ce nawai kawai ba ma so ba tunda ba ma so ba mu yi kuriya ba wasu sun ce kaza kaza kaza wani wani ka kara fada haka ake yi za ka kawo sunna ce qur'ani da sunna wannan sunna kuma ta jima kowa ta jima malamin ka ta jima kasanka ta jima kowa ita ake komawa tana kuma ana karantawa ba wani in ka kawo wani malami ya wani matsamuran fahimta haihuwan jiya ko shekaran jiya wanda shi ya jiyo in za ka bi ra'ayin shi ba ra'ayinsa ba a ce ka kai ba amma ka zo kai wani karfa karfa kuma ka ce wai wannan ra'ayin kaza kaza kaza kaza na na a wani abu da ai ba mai tantamansa manya-manyan wato daga cikin manyan gidan ma'aiki ka san wasu suna ganin su ba za a zo a ce a cikin gidan ma'aiki akwai wani wani da ba musulmi ba shi mai wannan magana ba wani abu ne mai amfani ba shi a yau ko ko ikil ma'abi da abijahal bayan ya musulunta daga baya ana mashi wato kara amma abinda muke magana shine ilimi wanda ba shi kenan kuma ilimi kuma a zo a ce ana wani nukunuku ba addinin musulunci ba wani abu nukunuku ku duba ku gani ja'far ibn abi talib da shi najashi ya kira shi aka ce ga wannan mutanen cewa suke yi isa dan Allah ne ka je ka tambaye su da suka zo sai aka ce to sai suka yi shawara musulmai me za mu je mu ce mashi saboda in muka faɗa ba kaza kaza kaza ran shi zai iya baci sai su musulmai suka ce a wallahi ba za mu faɗa wani abu wani abu sabani abin da addini mu maza mu ga gaya mana to kai yanzu ka kawo wani magana wanda kai ba shi maza Allah ya gaya ba shi nashin kace kawai kai baka yadda ba shi ya faɗa wannan shi ya faɗa ba wanda ke wani a cikin malaman hadisi ba wanda taɓa cewa waɗannan hadisan ba ba musu Allah ta'ala a Qur'ani ga a zahiri da yawa wurare daban-daban ubangiji ya ya hana shi ya ma wato wasu daga cikin mutanen gidansa ya tsere masa ga babu yadda muka iya manzo Allah Umar dan Khattab akwai dan abu ne hada shi da Abbas har Abbas ya ga masa wani magana haka sai ya cewa kai Abbas bari in ga ma gaskiya ni din nan da babana Khattab ya musulunta bayan kai ka musulunta zan na san manzo Allah sai ya farin ciki da Abbas kai ka musulunta abu ne mai hada wallahi zan zan jijjinin zamu ba zamu ba ma'aiki zamu ba shi amma dole ka faɗi addini yanda yake shi addini wani addini ne dole ka imani da shi wannan to ya kamata a fahimci haka wannan dai na kawo shi ne saboda nan ma da cewa anna khairul quruni al-qarnu alladhina ra'aw rasulullahi wa amanu bihi thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum kabar aqifa ka bar wai kai san zuciyarka bai maka ba kawo hujjanka qur'ani sunna maganganun sahabbai akwai wannan maganan ko babu shi in babu shi to to to to shikenan aka ka ta fari in kuma akwai to ka kare wani inkari maganar inkari bai taso ba balle a ce za a je a dinga wani zama ana shan shayi na banza na wuri kan da abun banza da wuri za a zo ana magana kan wannan matsalar kawai a dinga tayar mutane da hankali babu dalili saboda haka wannan shine shine wato addini duk wanda zai addini dole ya koma waɗannan gurin waɗannan sahabbai akwai magana na ibnu mas'ud ibnu mas'ud yake cewa man kana minkum musallan falyata'assa bima bi ashabi muhammadin duk wanda zai yi wato zai wato koyi da wani to ya koyi da sahabban manzon Allah fa innahum kanu abarra hadhihi al-ummati quluban sun fi kowa kubutaccen zuciya su duk abinda aka bazana ya faɗa musu ko sun imani su ba ruwansu abubakar siddiq aka ce ya wannan mutumin naka ya ce ya je sama ba a yace shi ya fada inda shi ya fada to na yadda kai yanzu ka yadda ya ce to ai ina na yadda ana cewa ana mushi wahayi daga saman bakwai zuwa kasa to sai kuma dan ya ce ya je bai ya ce da kan an fada sai ka yadda hadisi ne wa a'maqaha ilman su suka fi kowa zurfin ilimi wa aqallaha takallufan kuma su suka fi kowa wato rashin wato matsa makai wajen a rika kawo sojoji da babu kai babu babu sama wa aqwamaha hadayan kuma su suka fi kowa shiriya bi kake qaumun mutane ne ikhtarahum Allah ta'ala Allah ta'ala ya zabe su li suhbati nabiyhi saboda wato su su wato abokaci manzansa wa iqamati dini kuma su tsaya da addinin sa fa'arahu lahum fadlahum kusan falalan su waɗannan sahabbai wattaba'u atharahum kuma ku bi gurabun su aka ce ku bi gurabun su ji Abdullahi dan Mas'ud in waɗannan sahabbai kowa ya bi gurbin su kowa ya ajara ra'ayin sa shikenan an raba gadama har sai an ji an ce wai kowa wa a zo a zauna a shiru da juna wani shiru za a yi ai abu cewa yi wattabi'u atharahum ku bi gurabun su shikenan ba za ka yi aune ba sai daga ji kawai da kai da makwacin ka kun zama ɗaya kuma an daina wato a wani wani sabani fa innahum ala al-huda al-mustaqim saboda su suna kan shari'a shari'a mai kyau saboda haka wannan shine shine ra'ayi mai kyau wanda ya kamata duk wani mabiyi ya dauka game da wato sunna na manzon Allah da kuma da kuma wato maganganun sahabbai wannan haka take mazala malik yana maganan yana yana magana cewa a bar wadannan ra'ayoyi duk wani ra'ayi da aka fara da shi daga baya to a bar shi babu wani abu da za a zo a kawo a shari'a wanda da can wato zai da can babu shi yanzu kuma ya zama addini ne sai yake cewa a kullama ja'ana rajulun ajdan ajidan tarakna alladhi nazala bihi jibril ala muhammad yace yanzu kawai zamu dinga bin wato mai zakin baki ne duk wani wanda yafi iya musu shikenan yazo mana sai mu bar abin da jibril ya saka mu ala muhammad kaga wato zabiri wajen magabata shine me sahabbai suka yi akai ba magana me malamin kai akai ba wannan maliku yana fa magana mu lokacin shi 79 ya rasu amma shi ma yana ganin yana jin cewa bai isa ya kaba wani abu addini ba kuma haka ne kawai ka bi sunna kawai ka huta kanka aka aka tambayar shi Abdurrahman ibn Mahdi yake cewa an tabi Imam Malik ba me yasa ake ce musu ahlus sunna su ahlus sunna me yasa ake ce musu ahlus sunna sai yake cewa ma la isma lahu ma la isma lahum ghayru sunna wanda ba su da wani suna sai sunna wanda an kira su ahlus sunna saboda su sunna suke bi in ba ka kawo ra'ayin su su suna bi ne ba sa kirkira wannan kuma shine abin da ake son kowa yayi in aka yi haka to shikenan araba gadama Allah ta'ala sai malik sai malik ya kafa hujja da fara Allah ta'ala wa anna hadha siratun mustaqiman fattabi'uhu wannan shi tafarki da mi kake da haka ku bi wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili kar ku bi sauran hanyoyi duk wani wanda ya zo da shi kace malam wani ya faɗa wannan duk wannan hanya ce yanzu kawo kawo dodar hanya wanda za ta kai ka ta bulle maka imamu imamu ash-shafi'i imamu shafi'i yake cewa duk wanda man istahsana bi ra'yihi faqad sha'a duk wanda aka kawo wani abu ya ce ai ina ganin abu a ra'ayina yana da kyau to ya kawo shari'a yake sai ya kawo addini in dai da ra'ayi kake kawo addini saboda haka wannan shine zabibi duk wani abin da zaka yanzu wannan ka je ka tambayi duk wani wanda yake kun saba da shi a wannan babin da sunna sai ka ce mishi yanzu malam wane akwai wannan abu da kake yi a Qur'ani da sunna idan zai maka wani buribiri a cikin Qur'ani da sunna ya kawo Qur'ani da sunna sai ka ce to wannan sunna shi wa irin sahabbai suka fahimta irin wannan fahimtar in bai kawo irin wannan mutu ka tabbatar yanzu abin da yake yi san zuciya yake yi in dai suka yi cikin inda mamun fi shiga ji Allah inji maza inji Allah ta'ala imamu imamu ahmad yake cewa biyayya an ya tabi a rajulu ma ja'a an annabi shi mutum ya bi abin da ya zo daga manzon Allah wa an ashabihi daga kuma sahabban manzon Allah din wannan sune kawai ake hujja da su amma daga an kwaje kuma magana su imamu malik wannan muna yi muna ga yare saboda su ma sun bin manzan abu sun ba Allah yana manzan shi da kuma sahabbai eh kai ba yanzu ko yau aka haife ka Allah ta'ala ya sa kai ilimi kana bin qur'ani da sunna da manganin sahabbai shi ma sai a kuma maganar ka a dinga cewa malam wani ya faɗa babu wani matsala a cikin sa amma ba mai zai ce kawo ra'ayi ko ce za a sallama musu haka eh imamu shafi na cewa inna ma halaktum hina taraktumul athar wa aqtum bil maqais ai kun halaka ne lokacin da kuka bar wato hadisai na manzon Allah da kuma akarai na sahabbai ko kuma bin ra'ayoyi ra'ayi duk shi ne shari duka in kana wada anka ara ar-rijali wa qawlihim fa qawl rasulillahi azka wa ashrahu inda ibn abi daud abubakar ibn abi daud yake cewa ka bar ra'ayin mutane da manganunsu ka je ka dauki maganar manzon Allah maganar manzon Allah shi ya fi waraka shi ya fi bayani kuma shi ya fi tsarki to ga maganar manzala ta karbi maganar wani ga abin da magabata sahabbai sai akai sai ka je ka rubu wani shiryan wani wannan yana daga cikin abin da ya kamata wato mu kula kwarai da gaske ya zama zamiri a wajenmu inda ya masdar talaffi da lissidira ɗinka abin da kake tsotso addini daga wajen shi shi ne kitabu da suna da manganin sahabbai a ƙidanka da maganganunka da aikace-aikacenka to yi zuka sha amma da mutukar duk wanda muka saba su kuro da kyau ku gani daga wanda shi ba ruwan shi da ƙwayar da sunna zai ce ƙur'anin ma wannan shi mai majalisar ƙur'anin ba a ko wasu ayoyi da aka cire a ga wannan ai mun saba shi a wannan babu daga wanda zai ce shi ƙur'ani kawai zalla ba ruwan shi da sunna kaga an saba da shi daga wanda shine qur'ani da sunna amma a fahimtar wani malamin dariƙar sa to yanzu kaga shi malamin musaba da shi shi ba yanzu wannan bai zama sunna bane sosai sunna ne ya dauki wani bangare ya bar wani bangare kuma amma wanda yace qur'ani sunna sahabbai to yanzu kaga shine a wurin tafiya sai a zo a tafi yanzu wannan shine a wurin tafiya ba za ka sake jin su'aliya ba sai dai kawai dan sabani da kuma wannan wani abu ne wanda ke Abubakar da Umar suna irin wannan sabanin wannan ba zai kawo cikas ba Allah ta'ala ya taimake mu mala yace wa afdalus sahabati al-khulafa'ur rashiduna mafi fisin sahabbai sune wato wato khulafa'ur rashid wadannan kula halifofi guda hudun nan wanda suke hukunci da gaskiya kuma suke bin gaskiya anan yace Abubakar sannan Umar sannan Uthman sannan Ali a ijma'in sahabbai tun lokacin da sahabbai ke mazala ke raye abinda suke yayatawa tsakaninsu shine a al'umma babu kamar Abubakar da Umar wannan malam sahabbai ba su yi wannan sabanin ba abdullahi dan muna cewa tun muna yara muna cewa mafi bicin al'umma bayan manzon Allah Abubakar sannan Umar Ali bin Abi Talib yake cewa so da dama ina yawan jin cewa manzon yana cewa dakhaltu ana wa Abubakar wa Umar kharastu ana wa Abubakar wa Umar ni da Abubakar mun shiga da ni da Abubakar da Umar mun shiga ni manzon Allah ni da Abubakar da Umar mun fita zaka ji a cikin sahabbai ba wanda manzon Allah ke rike sunayen sirri su magana ce ya faɗa ya ga reactionin sahabbai yanayin da suka nuna yaddansu bai gamsu ba sai shi ta wallahi ni ne imani abubakar imani umarin imani wato waɗannan da abu su ya zo ba ya tambaya a yakin hudu ya tambaye maza allah ya ji ya tambaye abubakar da umar wato har kafirai sun gane amma sai waɗannan bakatun mutane su su gane ba su gane cewa wato abubakar da umar su ne suka kowa daraja ba akwai maganar Ali bin Abi Talib insha Allah zan zo in karanta mana shi ba da ba da jimawa ba wanda yake maganar ya hau kan mumbarin Kuba lokacin an fara ba auri wannan maganganu na cewa ya fi kowa ya fara ji amma shi sai ya rika hawa mumbarin Kuba ya hau in Sharik bin Abi Abdullah al-Qadi bin Abdullah al-Qadi yake ruwaitowa yace da ya hau mumbarin Kuba inda akwai ɗan shi'a na farko farko ma sai yake cewa mabibicin wannan al'umma shine Abubakar sannan Umar ya faɗa wannan magana wannan kuma ta hanyoyi da har ɗan shi a masu ruwaito ba ma mu ahli sunna ba ba wani ke kokwata haka abin nan a cikin magabata aka samu wasu suna da wato ɗan ra'ayi shine tsakanin Uthman da Ali wannan a ra'ayi a lokacin farko ba a ba a wato kawsa har shekar cewa wani ya ce shi ya fi son Abubakar shi ya fi son ya fi bibita Ali akan Uthman ko ya fi bibita Uthman akan Ali duk da daga gaba ahli sunna abin da ya tabbata a wajensu shine Uthman din ya fi Ali a wannan wannan kuma da kuma zabu sahabbai dan mun da lokacin da Umar ya bar sahabbai su shawara sahabban ne manya su har su Abdullahi dan Mas'ud suka taru suka zaba Uthman shi ma Ali yace yace Uthman ne yake so Allah Abdullahi dan Mas'ud bayan an gaba yake cewa to mu dai mun yi iya namu kuma mun yi nauyin da ke kanmu bai mu kasa a biyu ba mun zabi wanda ya fi mu ji Abdullahi dan Mas'ud kaga cewa shehu sahabbai Uthman din ya fi Ali ke sa Ahmad Imam Malik cewa duk wanda ya ce wai Ali ya fi Uthman to kaman ya wulakanta wannan ijma'in nan sahabbai ne kun kun kaga ba ma wannan amma ta da haka a cikin wasu daga ciki an samu wasu suna rubuta Uthman akan saboda matsayin nasu tsakanin tazaran bayi da yawa Imam Zahabi yana cewa da kila ma matsayin nasu ba wajen ubangiji ɗaya ne an aljanna ma da kila mata ba daya saboda yanayin abin an zo a yi tanjaras amma Abubakar da Umar ba wani mai kokonto ba wani mai kokonto akan wannan shi zai ce maka thumma Umar thumma Uthman thumma Ali eh shi shi kanshi Ibn al-Hanafiya dan alim da ya tambaye shi waye mafificin wannan al'umma bayan manzo Allah ya Abubakar yake sannan waye ce Umar yake sai ne shiru sai ne sai nace to sai kai saboda kare ce Uthman yace nayi gudun kare ce Uthman sai nace to sai kai sai sai yace a'a ai musulmi ne daga cikin musulmai musulmi ne daga cikin musulmai kawai Ali yana yana yin tawadu sau da aka sai ya gane shi ɗan nasa haka su kaga abin da sa nake abin da a nake sa a gane shi alin shi ya san darajar kansa ya fi san darajar waɗannan sahabbai bai da ya kawo bid'a ba a cikin addini ba duk da a lokacin an fara kawo wasu maganganu kan cewa ai a lokacin da aka hawo ne zai ce mishi Allah ne daga ciki ibn saba har ya kore shi daga baya wasu suka dinga kawo mishi dan ali Allah da an jarabta shi kwarai da gaske to wannan maganar Allah khairul qurun da kuma wannan magana na afdalus sahaba wannan ya zama wani wani wato ma'auni da ake gane waye dan sunna waye dan bid'a waye dan sunna waye dan bid'a saboda haka zamu zamu dan kare da mun yi magana a kusan katikan mu na farko farko da muka yi kan yanayin da aka fara samun kungiyoyin bata to amma galibi ba da dauka ba zamu kara yin ishara ko da kadan ne akan yadda wasu wannan abubuwa sun kasance saboda ka fahimci yadda wato me aka keto asali game da kuka sani musulmai kansu ɗaya suke lokacin manzo Allah sahabbai idan manzo Allah ma yana yin magana to kamar ka ce zaka sanya zaka kanya tsuntsu ne akan kansu akan su ka sa abinci a kansu tsuntsu ya zo ya saka saboda ba sa motsi da abin da manzo Allah ya faɗa kawai shikenan manzo Allah yana cin magana kawai idan wani sahabi ya shigo daga nesa yayi ma wani magana ya ce zauna kawai sai ya ga ya zauna shi saboda shi a lokacin babu sabani sosai to daga nan bayan wannan ba a sake saba ba za mu fitina ba sai lokacin lokacin wato kashe Umar wato ina magana fitina ce na cikin gida aka fara samun wasu masu suka fara wasu wasu kawo wasu ra'ayika shi ma lokacin Umar bai yawa ba har kusan shekaru na farko farko Uthman abin bai yawa ba to kusan daga baya an samu ƙara samun kuɗi an ƙara samun yalwa an kuma ji an an sami wasu ilmuka wanda baki a cikin addinin musulunci su sabai bayan sun Allah wannan ilimuka ba su tsaya suna wani bibiyar shi ba su san cewa abin da manzo Allah saboda su sun shato jahiliya sun bar sun san me suka baro a baya ba sa wani kwadayin abin da wasu al'umma ta kawo musu to amma bayan shuɗin sahabbai tun daga lokacin Banu Umayya aka fara tun daga lokacin da ce Uthman aka fara samun masu dan maganganu wanda bata kai ta kawo ba kawai wato mulki Allah an gida shi ne akan maslaha bayan Qur'ani da Sunna an hada mai mulki da zai bi to kuma ragowar abubuwan da zai kuma ya gina shi ne kan maslaha bi dama karka ba hagu za ka yi tuki wannan duk maslaha aka duba maka manu'un bil maslaha to idan ka wa akwai wani abu da shugaba bai maka ba wato dole kai hakuri kai hakuri ka ga me Allah ta'ala zai yi ko maka wasu hanyoyi da ya dace to aka rika samun wasu masu yada wasu bikin tunu kan Uthman bin bin Affan saboda shi mutum ne a mutum ne mai hakurin gaske mai fadin girji yana daukar abubuwa da yawa wanda shi umar kaga baya dauka umar zai kira mutum a kira ka saka ya shi ko ya zane shi ko ya gawo ba ka ba mai magana shi Uthman shi hakurin sa wato kaga kaga wato wani ikon Allah wai kyakkyawan halin sa kuma wai shi zai jawo shi wasu abubuwa eh wato hakurin shi da wato yanayin kawaicin sa za a ta wasu maganganu wani lokaci a gaba shi ma za a ta maganganu shi ba zai ce komai ba wasu abubuwa da ake zargin sa duk idan ka je ka yi hakiki za ka ga wannan abun ba haka yake ba to wannan maganganu shi dai ya dinga sawa aka dinga yada wasu maganganu akwai abin da yake shi wani sabai tsakanin shi wasu sabai manya wannan kuma tun lokacin abubakar ana samun wannan ashe ba abubakar yanzu zai yaki zai yaki wato mutanen wanda suka yi rinda ba umar ita shi bai da ba abubakar ne aka yi wannan lokacin da shi umar shi ma yana da wasu abubuwa da sabai suka ce a'a sadaka shi ma usman din shi ma ba kyale shi suke ba ta mishi kara in ya kawo wani abin da yake ya dan kauce sai a ce to a'a wannan fa ba haka abin yake ba wato wani tsakanin sahabbai ke da wannan baya babu fitina a ciki lokacin da aka fara samun fitina shi lokacin da aka fara samun wasu suna suka zo ba abinda suke sai tsakon kuma da hada maganganu kuma tun da jama'a an riga an yawa kaga wani za a ce kai ba za ka je da hari ba kai ba za ka irin wannan da sauransu saboda haka akwai masu maganganu sosai har wannan ta sanya bayan sabai sun dan tarwatse an tafi lokaci ne na ibada da sauransu suka je suka farma shi Usman bin Affan ya kuma ki yadda musulmai sauran wato sahabbai su taimake shi ali yana ta matsawa ta ya'ya shi su taimake shi da sauran abdullahi bin zubair da sauransu shi ufuban ya ki yadda saboda ya maza da ya riga ga mishi cewa ba zai sha ba ya riga yana da yakinin cewa zai mutu a wannan masaba sai dai kawai su ma wadannan a kama su a kashe su amma shi ya da yakinin cewa ba zai sha ba to tunda shi yana ganin cewa tunda dai tunda dai ba zai sha ba shi kuma ya ma maza ya riga ya ga mishi kuma abin da maza ya faɗa gaskiya ne to gwara a hakura a kashe daya kaga rugo musulmi shikenan an huta da abin da dinsu wannan ijtihadin sa ne ijtihadin sa ne da yawa sahabbai su suna ganin da ya ba su wadannan an ba an kakkashe su an gama da su to amma dai abin da ubangiji ya kaddaro dole wato haka za a hakura waɗannan bayan an zo su an kashe shi daga nan wannan masaloli suka fara fitowa abdullahi bin saba shi bai da wani lokacin ya fito wani bai hude ne dan kasan yaman ya zo yana da yada wasu maganganun shubuhi wanda ba su da kai ba su da kafa a lokacin bai da wani matsayi bai da matsayi a cikin addini saboda haka maganganunsa da yake a gefe ne kawai a galibi an samu wasu ne wasu wasu suka dan duka dan tufa a lokacin bakin su a cikin wanda ana ana ganin su da dan matsayi wajen al'umma ba wai sahabbai ba a wasu daga dai fice da duka su daga cike nesa to daga baya wannan hatta zo ta zama sanadiyar kashe Uthman bin Affan to kaga tun daga nan aka fara samun wanda ba sa daukar shiriyar sahabbai shine nake ga muku anan wato ba sun kiya dace rayu irin rayuwar da manzon Allah ya rayu da shi da sahabbansa dan daga cikin shiriyar manzon Allah shine kai hakuri da dukkan abin da ka gani na shugaban ka ko da kai baka so ka bo su hanyoyi ba hanyoyin rigima ba haka tun daga nan aka fara samun haka daga nan aka sami wanda suka fandare har Ali ya zo ya hau abubuwa suka faru kamar da kuka sani wataƙila za mu zo mu ƙara ishara dai na tabbatar da yawa dai a masallacin nan an dade ana yawan wannan maganganu kin a bayan nan tun daga zaka bar samun sokawa da wanda da suke yan tawariya da wasu wasu wanda yake wanda suke ana tuhuma su wasu manya manyan laifuka da su ashar na ha'i da sauransu wanda su suka dinga jawo ma alima rigimu irgi tsakanin shi da wadancan bangaren a to bayan wannan an sami khawarij lokacin albina bi talib a kar ku manta waɗannan in shi'a su ba sun daina ne ba su da ma waɗansu inda jikokin yahudawa ne ba su haƙura da abin da suke su ya su kawo na kunnan fitina na wutan fitina ba tun lokacin ali suka fara gaya mushi wato ai akwai wani wasiya da aka maka eh ai kai kaza kai kaza kai kaza shi ibnu saba ma sai fito ce ai shi shine rabbul alamin ali ce wa kenan yace ai kai nake magana to kai ali sai ya ce to tunda kun faɗa ka bari da dauko wuta ta sa ku a ciki shi da Allah ba suka cewa a da baka sa su ba ai wannan sai zan musu wanda wata kuma kaga ya zanta daga baya wai ana sa auta kuma suna cewa to ai in ba ma ya bara mun arabi na bane da bai sa auta ba kaga shi da Abdullahi da ba suka cewa a ni da ni ne zan kashe su amma ba zan sa auta ba saboda ubangiji Musa shi ke azaba da wuta eh wannan shine abin da abin da ya faru khawari suka banta dai mashi su kuma ɗan shi'a su ma suka riga yada maganganunsu wanda babu kai babu babu abin nan a nan da aka sami wato su hawa da suka je suka samu wani waje harura suka ci gaba da yaɗa manufofinsu suka daga kashe mutane za su kawo aya da ƙur'ani amma ba su abin bangarin su da sahabbai fahimtar sahabbai kaga tun daga nan aka fara tun daga nan aka fara cewa za su yi abu su amma ba su abin bangarin sahabbai daga nan kuma yan shi'a su ma abu sai fara fantsama a yan shi'a su ya kamata a fahimci yan shi'a ban tadaruji na ma'anar shi'a da can lokacin da ake rigima tsakanin tsakanin wato su bangaren Ali da Ali da Muawiya abinda ake fara shi'atu Uthman da shi'atu Ali za ku ji galibin malamai suna faɗa haka wace shi'atu Muawiya amma dai malamai suna cewa shi'atu Uthman saboda ai waɗancan suna faɗa ne saboda jin Uthman sai a ce shi'atu Uthman shi kuma wata a ce shi'atu Ali yan dan shawu suka suka suka bi ma Muawiya su kuma yan kuma suna tare da Ali bin Abi Talib to su yan shi'a na farko bayan an gama wannan rigiman tawatsi wanda suka daga rayuwa da Ali a Kufa sai suka koma yadda kuka sani in sai haka dara ko za a ce to mu da mun mu ɗan wani ne to sai suka koma su dai a nan suke gani ya fi ubun auren su wannan shine shi'a a farkon al'amari kar ka zo kana kanta wani abu ka ce wani dan shi'a ne ba rafidi ba dan shi'a ka ce wai ana magana cewa ai shi ma wato yana zagin Abubakar da Umar da Uthman a ga shine wannan abin da nace maka nace zan karanta muku sharik ibn abdullahi al-qadi babban malami da tsasu ba malami yake cewa fa qala al-aq tambaye shi ayyukuma afdal abubakar aw ali abubakar ko ali wanne yafi fa qala lahu abubakar sai abubakar sai fa qala lahu sai ce abubakar sai ce abubakar yafi sai mai tambaye yake cewa taqulu hadha wa anta shi'iyyu kana fada alhali kai a kasanka ko kuna bangaren ali ne a wannan rigingimu da ake yi sai yake cewa na'am wa man lam yaqul hadha fa laysa shi'iyyan duk wanda bai faɗi wani irin wannan magana da na faɗa ba to shi ba da shi'a bane wanda shi ba dan bangaren alban shi'a dai yana da dan al-asa bangare eh wallahi laqad raqiya ali hadhihi al-a'wada yace wallahi ali ya hawo kan wannan mubari na kufa fa qala sai yace ala inna khayra hadhihi al-umma ba'da nabiha abubakar kuma umar ala ku saurara wallahi mabibicin wannan al'umma bayan annabinta shine abubakar da umar sai ce fa kaifa naruddu qawlahu wa kaifa nukaththibuhu to ta yaya ku za mu tunkuda maganar Allah ta yaya za mu kaita shi shi ya faɗa ta yaya za mu kaita shi haka wallahi ma kana kazzaban ali kuma ita ba zama bakarici ba wannan shine abin da yan shi'a farko suke faɗi kada ka wannan shine shi'a farko da ake yi aka ce mana magana shi'a ba rafibi ba rafibi ba ana magana shi'a ana magana shi'a to ana magana in kana kan da wasu daga cikin tafan malaman hadisi su abu abdurrahman sulami su zirgin bin humaysh su abu ba'il a ce wani uthmani ne su abdullahi bin shaqiq a ce wani uthmani ne wani shi'i ne kawai shi yana magana shi bangare shi ya a wannan rigimar da aka yi tsakanin wani da wato shi ya karkata bangaren ali wannan shi ne kawai amma ana magana Uthman kuma zai yi abin Abu Abdurrahman Sulami yana son Uthman kwarai da gaske amma ta hada haka kuma babban ɗaliban Alin in kana zuwa kana kanta Qur'ani da kake karantawa wannan ruwayan Hafsin nan daga cikin wanda suka karantar da Abu Abdurrahman Sulami akwai Alin akwai Uthman akwai Ali saboda haka wannan shine abin da abin da wato yake akai an fara samun tarnaki ne lokacin da aka da aka sami wasu suka fara cewa su waɗannan sahabbai ba su da su ba suka dinga yada wasu wasu wato shubuhuri masu yawa wanda suke na tabbatar lokacin da ake karatu na na wannan hikima aka faɗi mangaru da yawa kan wannan sau da daga bayan shi an sun rabu da yawa an sami ismailiya an sami zaidiyya an sami idina shari'a su galibi yan ismailiya ba mu da su a nan su wato ɓannan su masu yan batuniya ne kamar bashar al-asad bashar al-asad dan karamin tsane shi shi a shi mata na wannan ta na kasan nan don shi a wajen sha'alin ba shi Allah ne mai zama kanshi su waɗannan kudade su ba ji daɗi komi za su yi halattawa saboda aƙidansu to banda wannan sai wanda suka fi sauki sauki su ne yan zaidiya su akwai a ƙasar yaman su suna ganin ali ya wannan shi ma katakata wannan ita ma yan bida bida ce ba sosai ba suna ganin ali ya fi waɗannan sahabban amma kuma dai imamansu su ya tabbata tunda dai wato tajuzu imamatul maquli ala wujudil ma'a wujudil fadil ya ya kama ya cancanta wato zai yi a sami na buwa da cancanta zama shugaba amma ni ban zama shi shi ya zama suka to a wani babu ne suke faɗa cewa an sami wannan to sun zo wajen zai zai ibn ali ibn husain ibn ali ibn ali ibn abi talib zai dan gidan zain al-abidin sai suka zo wajen suka ce masa to sai dai ya zaji abubakar ya zaji umar ya ce a ba ku zan zaji mataimakan kakana ba sai suka ce to daga yanzu mun bujire yi baka kai ba rafon maka rafon maka daga nan aka koma ana ce musu rafiqa wato sun bujire ma abubakar da umar kuma sun bujire ma wannan ahlul baitin sharifi dan gidan manya suka bujire mashi tun daga nan kuma aka rabu to waɗanda su kuma suka zauna tare da shi sai suka zama suna da wasu ra'ayoyi kiya na zaidiyya wanda ana samun wasu daga cikin malamai na yamma sun yi rubutu muna yawan karantawa daga cikin malaman zaidiyya wannan su bid'a su ba ta da yawa ba ta da yawa duk da a cikin su akwai jarumiyya su kuma a yanzu wanda su ma kuma yanzu bid'a ce wato suke da ita irin wannan itna shari'a a daga nan kuma aka samu itna shari'a su waɗannan ne da muke ta aka da su a kasan nan don ana magana shi a yanzu ana magana waɗannan fitinannin su suna nan sun wato yada cewa tsakaninsu da abubakar da umar to babu wani musamman umar umar ba sa san saboda shi ya je wato kakanninsu farisawa a mulkinsa aka je aka kakkarya su to da ka ba su san shi ko kaɗan to a wajen su ba karen gidanka ya fi shi abin nan haka su suke gani to su imamai a wajen su sune ali bin abi talib sai husaini bin ali sune suke ce mishi al-mujtaba sannan kuma sai hassan bin ali afon suna kira shi al-mushaba sai husayn bin ali suna kira shi ash-shahid sai kuma ali zain al-abidin ibn husayn suna kira shi as-sajjad sai kuma muhammad al-baqir dan sa kenan sai kuma ja'far as-sadiq sai kuma musa al-kadhib sai kuma ali riba sai muhammad al-jawad sai ali al-hadi bin muhammad al-jawad wannan sune sai hassan bin ali bin ali ibn abd al-hadi waɗannan sune imaman su guda goma sha ɗaya wanda su wani an san su manyan malamai ne a cikin sharifai na alubaiti su waɗanda duka al'umma ta riga ta yarda da wato amintansu to kawai suka kirkiro cewa akwai wani kuma almahadi ibn al-hasan al-askari shi kuma yana nan shi wannan ba ma a haife shi ba kwata-kwata amma da suka kirkiro shi saboda su ce akwai shi tun daga nan ake jijiran shi suna ta yin banna iri-iri a baka sa cewa suna jiran wa ubangiji gaggauto da zuwansa amma har yanzu ba a zo ba ba a taba amfana da shi ba wani irin mahadi ne wannan shi mahadi da maza Allah ya faɗa wato sunansa Muhammad kuma sunan babansa Abdullahi shi ma wannan masu sunan babansa Hassan al-Askari al-Hassan al-Askari kuma ba bai taba haihuwa ba wannan shi ne abin da malaman tarihi duk suka faɗa amma da yake kana su abun su babu babu hankali haka suke ta faɗi ina ganin lokacin eh ina ganin lokaci yayi gashi Allah koro jawabai insha Allah idan muka zo a wani karatu za mu ci gaba da maganganu kan wasu abubuwa da suka tsawo akan wannan magana na tsumma Uthman tsumma Ali sannan kuma zai zo magana kan wasu abubuwa da sahabbai dan hakada su ba za mu tsaya sosai ba saboda magana yana da tsawo kuma ina ganin majalisi irin wannan sai dai a da yin shara kawai a hakura da rarrabuwa amma yanzu da haka ne za mu dan haska wasu abubuwa insha Allah saboda a fahimce da abun suke wasu abubuwa ne ba su masu sauki amma wasu suka zo suka murguda shi suna ta yadawa suna nuna abin manya ne alhali abu ne ƙanana abin da ya kamata ku sani aliyu a cikin yayansa yana da abubakar yana da umar yana da uthman da a cikin yayan shi akwai waɗannan in adawa yake da kuma a cikin jikokinsa da akwai a cikin jikokinsa da akwai waɗannan sunayen da kuke gani to kuma ba sai ya zashi ba sai su dauko tarihi ne su share dan wannan tarihi yana da ba wanda ya share shi wannan duk marwaita hadisai ne wasu wasu daga cikin amma ta da kaga yadda abu yake tike sai tsakanin su da sauran waɗannan manyan bayan Allah sai dai zagi sai cin mutunci sai kuma cin duniya Allah ta'ala ya bar mu ya tayar da mu da waɗannan sahabbai ya bar mu da su Allah ta'ala ya yarda da abin da suka yi ya saka musu da alheri wannan musulunci da suka kawo mana wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ya saka Thank you.